ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a saba ganin lahadi biyu ga watan zulhijja shekara ta dubu biyu an dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sittin da ɗaya za mu tashi darasi na sittin da biyu hadisi mai lamba ta ɗari da casa'in da biyu a cikin babu saumi fi safari wa gairi babun da zai magana akan tafiya da wani tafiya an sa'ad bin sa'ad radhiyallahu bin sa'ad as-sa'idi radhiyallahu anhu an karbo daga sa'ad dan sa'ad Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce la yazalu nasu bi khairin al'umma mutane ba za su guce wajen yin alheri ko cikin alkhairi ma ajjalul fitra mutukar sun gaggauta buɗe baki wannan sahabin mun wuce shi a baya hadisi na 90 da hadisi na baya ce kamar hadisi na 91 ko da biyu shi wannan sahabin salibin sa'ad as-sa'idi shine karshen ta'asir sahabati mautan bil madina a cikin sahaba annabi alaihi salatu wa salam shine karshen rasuwa ya rasa shekara ta 91 bayan hijira to shi rawaito mana da shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne shi ta radiyallahu anhu ma zai zama yace annabi ya ce la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su guje ba wajen suna cikin alkhairi ma ajjalin fidara mutukan suna gaggauto buɗe baki da zarar rana ta faɗi mutum ya ɗau dabino ko ruwa ya sha to ko shakka babu mutum zai zama cikin alkai wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa kamar haka na ɗaya alhassu ala ta'dil al-fitri wa adamu ta'khiri hadisin ya kwadaitar da mu wajen gaggauta buɗe baki da rashin jinkirta buɗe baki na biyu annal ummata la tazalu bi khairin ma damat tafa'alu al'umma ba za ta guje ba cikin alkhairi mutakar wato ta dawoma wajen yin abin da annabi ya kwadaitar na uku wa fi ta'dili ar-rizqu bi sa'id sannan wajen gaggauta buɗe baki akwai sauƙaƙawa mai azumi sannan na hudu karayiyatul misal bi annahu yukhalifu hadha at-tawjih an-nabawi ba a so mutum ya yi tazalfi kaga mutum ya kai har zuwa dare ko wani lokaci bai ci abinci ba domin wannan yana sabawa abin da annabi ya kwadaitar a kansa na biyar annal afdala taqdimul fidni ala sala abin da yafi falala shine a fara gabatar da cin abinci kafin ayi sallah an ana aji isa aka yi na Aisha tambaya aka ce ga mutum biyu ko yana gaggauta buɗe baki ya jinkirta sallah ta magariba ɗayan kuma yana jinkirta buɗe baki ya gaggauta sallah waye ya yi daidai a cikin alaisha ta ce wanda yake gaggauta buɗe baki ya jinkirta sallah shi ne ya daidai shi ne abdullahi bin mas'ud su biyu ne aka kawo mata fatawa a kan ta ce abdullahi dan mas'ud shi yake akan sunna shi yake akan daidai saboda haka gaggauta buɗe baki a shi ne daidai ba jinkirta shi ba na shida alhassu ala tibai sunna wa tarfi mukhalafatiha kwadaitarwa don ga ne da bin sunna annabi alaihi salatu wassalam da barin saba wa sunna annabi inda aka ce ma kaza sunna ne in su magabata ba sa wasa da wannan abu domin sun san annabi ya ce mutukar kana kwatanta abin da annabi ya zo da shi to zaka zama cikin alkhairi gaba da baya saboda haka wannan shine abin da yake da muhimmanci a lura da cewa wa aka kwaikwaya kwaikwaya annabi alaihi salatu wasallam yana sa mutum ya zauna cikin alkhairi ne yawa sannan na bakwai shi mukhalafatu li mazhabi rafida albadi kaga hadisi yana so ya nuna ma yadda ake sabawa mazhaba ta rafida shi'a masu zagin sabai masu limamai kai su ba ta buɗe baki sai tauraro ya fito sai da daddare zuwa kamar yanzu ko bayan yanzu wajen sallar isha shine za a yi buɗe baki saboda haka abin da yake sunna kuma shine a yi buɗe baki da zarar rana ta faɗi dalilin su kuma an ce wai sun ma'atin musiyama ila layl to hadisai annabi ya fassara me ake nufi da wannan zamu ji hadisin gaba hadisi na gaba an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu an karbo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kale yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجي إذا أقبل الليل من هنا idan dare ya gabato daga nan gabas kenan wa adbaran naharu min hauna yin ya bada baya daga nan yamma faqad afṭara as-sa'im to shi kenan mai azumi ya karya azumin sa azumin sa ya karye ko kuma mai azumi ya yi buɗe baki kaga abin da ake magana a nan baki ne cewa da zarar rana ta bani ko kai ko ka ta wato abin sha ko ka sha ko baka sha ba azumin ka ya kare gwara ba ka sha idan ka sha sai ka samu lada an fahimta da kyau ku eh malamai suna magana biyu cewa asara sa'id wacce ka ce wato lokacin buɗe bakin mai azumi ya halatta a wannan lokacin wasu kuma ka ce azumin ne gaba ɗaya yanzu ya sauka wanda suka ce ana nufin ya halatta suka ce domin idan mutum ya ce ya rantse da Allah ba zai yi buɗe baki ba yau to sai rana ta faɗi sai ya yi kafara bai ci komai ba sai ya yi kafara suka ce ba zai kafara ba domin ba abin da shi ne masu magana farko ke masu magana ta biyu wanda suka ce ya ci kawai kawai azumi ya karye suka ce to ai da a ce yanzu rana za ta faɗi sai mutum ya yi abin da kamar mace sai al'ada ta zo sai ta biya azumin ko kuwa kaga ba za ta biya ba domin rana ta riga ta fada al'ada ta ko da da minti ɗaya to a wayan na maganganun guda biyu duk malamai suna kawo to abin da yake daidai dan ka dace da sunna ko da mutum azumin da bai kare bai ci komai ba abin da yake daidai ne zarar rana ta faɗi kai kokari ka kai wani abu bakin ka in ya zo sai ka shiga harkokinka shine sunna cikin hadis bayanu waqti dukhulil layl an yi bayani yaushe dare yake shiga kaga sabanin fassara za ke ba da suke cewa shi dare yayi an ga tauraruwa mai haske to annabi ya fassara ne da ran domin shi ne ya fassara hadis yace wato idan akbara al-layl min haula wa adbara an-nahar min haula wa qad aftara as-sa'i da zarar rana ta fadi wata rana um um Dr. Bashir yana fassara wannan hadisin yace za su yi tafiya za su tafi kasar waje tun daga nan rana ta fadi kawai sai dau ko kuma daga kamar a Madina ne yace za ki hau jirgi tafi sai wani yace masa sai wani balarabe wani balaraban Iran ko mutumin Iran sai yace masa ko ko Iran ko um wannan me ake kiranta garin turawan Lebanon sai yace da shi ya ga ya dau abinci ya ce yanzu yace wa rana ta bada yace to ba ga haske kana gani zai yanzu sai ce masa ai duk da kana ganin hasken in dai rana ta faɗi yace to ai jirgi za mu hawo yanzu kuma za mu gano ra yace to yanzu a jirgi nake ko a ƙasa yace kamar ni dai na hawo sama yace amma tun da yanzu a ƙasa nake da hukuncin ƙasa zan yi amfani sai ya tambaye shi yace amma na hawali ne kai ko sai da cin sunayen shi a ke sai yace mai shi na hawali ne yace to ko jaka babu kaji ni za ka ce wannan ra'ayi su ra'ayin su sai dare yayi za a sha ba to ban san wannan azumin ba yadda aka yi zafin nan ko sun dauki aqidar ko ba su dauka ba don dan masu kaiwa iya wato wannan lokacin ma an sha wahala ballan tara wanda zai ci ci tara tara na dare wai ita ko lokacin isha'i to shi za duk lokacin da ka kauce wa koyarwa annabi alaihi salatu wasalam sai ka sha wahala za a sha wahala sosai na biyu anna isara sa'ini hujjida bi miqatin muhaddad kun ji kan kan wa azumin bi adli an iyakance shi da wani wata iyaka na uku alhaddu ala ta'dili bil fitri an kwatantar da wajen gaggauta buɗe baki wannan shi ne hadisi na gaba har abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kana abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda yake na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal wisal annabi jira da abinci Allah tabbata a gare shi ya yi hani a sakazanci shi ne sadar da azumi ba tare da mu a gurinmu a ɗore shi ne mutum ya ke ya makara ne ta abinci da a ci ba ko amma a gurin a gurin sahabbai a tsarin addini ɗore shi ne mutum ya ci cin abinci da magariba ya zarce kuma idan asubahin ba ta zo ba zai yi sahur ba zai ƙara zarcewa shi ne misali annabi yana yin wannan idan magariba ta yi ba zai ci komai ba lokacin sahur ma ba abin da zai sai kuma tashi da wani azumi ai kwana ɗaya biyu uku hudu a haka ba tare da an ci komai ba ya nan ya hada kalu dai sai ka ce laka tiwace ya rasulullah kai kana sadarwa kana sai yace inni lastu ka ai atikum yace ni ai adaba irin ta ku bace yanayi da ba irin naku bace inni wuda'amu wa usqa ni ana siyar da ni kuma ana shayar da ni to amma kaga Abdullahi ibn Zubair shi yana yin misali dan yana iya kwana goma sha biyar bai ci komai ba tun daga ɗaya ga wata har zuwa sai sha biyar ga wata kawai ta zarfi wasu malamai suka ce shi ma yana da alaka saboda wata rana ya taɓa shanye jinin ƙaho da aka yi annabi ya shanye shi kawai ya ka ce to wannan dalilin domin ɗansa ba Amir bin Abdullahi bin Zubair shi ma sai da ya samu wannan kowa din to aka ce wato wannan dalilin ne ya janyo Abdullahi dan Zubair yake da wannan kowa kaga kowa da karfi da Allah ya ba Annabi alaihi salatu wasallam ba irin da mutane bane duk da cewa mutum ne amma bu kowa kima da daraja da martaba saboda haka a ta abin da ya shafi kowa ta haka daban take da sauran mutane ibn zubair kuma dama a ɗabi'arsa duk wanda ya karanta tarihin sa zai ga karfa ne sanda sanda hajjaji ya zo ya rika harba mara majalkawa yana sallah a harin duk mutane sun watsi amma shi ko motsi ne ba sallah kawai gefen kaba ya kama da wuta amma shi ko kawai sallah zai yi Abdullahi bin Zubair ko sannan malai suna faɗa da kuma yana da alaka da tarbiyyar da mahaifiyarsa ta bai asma bin abi bakar bin siddiq zamu koya da karkashin hadisin Allah annabi ya misali wa islami bil yawm al-thani duna bidin bainahuma annabi ya yi hali a wato tare da azumi na farko da na biyu ba tare da an yi buɗe baki ba a wata ruwaya tana da Aisha annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wa bibi yace saboda tausaya muku wata ruwaya kuma yace saboda ku samu ƙarfi shi ne dalili shi za ka ce hanin da aka yi ba da hali ne na haramci ba na karhanci ne wanda ya ga zai iya yana zai samu ƙarfi ruwansa amma wato waɗanda ba za su samu ƙarfin ba sun yawa to kaga mu Allah ya taimake mu da Allah ya sa ba ce aka yi dole bane su kan su sabai ba za a gaya ma cewa ga mutanen da suke yin haka ba wanda suke yin haka ba su da yawa mutum ɗaya ko biyu muka iya bada misali yau sannan alal atba'i idza ra'u min matbu'ihim mukhaliban lil haqqi alladhi ya'muruhum wa yanhahum an yas'aluhu mabiya idan suka ga wani abu da basu fahimta ba dan gami da wanda yake wato suke wa biyayya ko wanda yake karantarwa ta iya yin tambaya dan su ji me dalilin yin haka sannan na uku alal alim shi kuma malami wal fadil wanda yake da biko idan in su ila an shay'in min man huwa dunahu an yi ba in aka yi mata tambaya akan abin da ba a gane wace ba da amsa in ya sani musamman kuma in ya aiwatar da abu na hudu yake sahabati ala ta tabu'a sunan rasulullah sahabai kwadayi suke yi wajen bibiyar sunnonin annabi alaihi salatu wasalam amma mu yanzu za ku ga kokari ake alankwace ta yanzu banda social media duk wanda yake tsohon talibi kafin social media ta yawa ai ya ga hadisin ummu salama da cikin muslim sai ki ne shekara da shekaru shekara da shekaru iyaye da kakannin mu suna amfani da na wajen abin da ya jabu mai layya in za ka yi layya ba sai ka yi aski ba ko da social media ta zo aka samu yan bani na iya amma asali da ba hadisin yana nan kuma yana nan ya cikin musulun hadisi ummu salama hatta maganganun da malamai suke akan wato mazahi duk malamai sun biya amma zuwan social media za ku ga kaji arab wai ka saba ka kawo magana sabuwa a dan akanka shi ne mutane ke wannan amma ba wai sabuwar matsala ba ce ba sabuwa ba ce tuntuni akwai da saboda haka idan za ka yi koyi da suna annabi ka yi ba ta haka in kai aski bilayyar ka ba kai ba kawai magana ake ta ya koyi da annabi alaihi salatu wassalam wanda za ki koyi da annabi kale su ki kai ba za ka koyi da shi wasu wato ba sai ka fito karara ka ga mutane ba za a yi ba wannan zai iya kawo mutum ya samu tangarda a a musulunci eh yana zama injili sai mutum ya fita daga musulunci amma hadisi ne ba kura ko ta cikin kwabo akan hadisin musulunci ba kura ko ta shi kan kogo an ce ma bukari ya rawaito muslim ya rawaito an kuma kai karatu ne yawa ba ka san daga qur'ani ce wayannan yawa amma zuwa social sai daga cikin sharrin social media ke abubuwan da wacce yake already dama tabbatattu to sai wani ya ce ba kuma wannan abin da yake zuwa yana faɗa sai yanzu shi dan 2000 ne kin kafin nan an biya gurin an wuce an wuce gurin jini an tattauna an yi munakasha amma tsakanin ɗalibai ilimi ba tsakanin ammawa ba domin akwai matsayin din da yawanci an tattauna su kamar matsala ce na jihaye a jiri ranar juma'a ko ranar asabar misali jinjin ɗalibai ilimi an tattauna iya ɗalibai ilimi aka matsake matsala aka wuce shi ɗalibin wanda zai zo ya koyi karatu sai dai a ga marbiyo kamata ya yi kawai ba ruwanka da rudanin malamai kawai me za ka yi za a gaya ba amma wannan bugawa a tattauna akan islami da waye da waye ɗaliban ilimi ne suke yi ba ƴan social media ba ba ƴan mining ba ka je kai mining ɗinka ka bawa malamai a wato harkar matsalar ilimi su yi shi ne kawai saboda haka ko da yake wayannan masaraucin shi saboda haka ga wanda ya fahimci wannan da kyau sai ya tafi gurin malamin da zai ka turo ma san tagaryar madarar abin ya bashi abin da zai kurba kawai sauran da cikin shi ba ruwan da su me za a bani na kurba shi za a ke cewa ka nemi murabbi dara aliya mahaifiyar mahaifiyar imamu malik da ta tashi ɗaukan imamu malik ta kai shi gurin rabi a turayi ta ce addibu kabul an ce addibu tare ba su ladabi kafin ya samu ilimi to inda mun samu ladabi ne yawa to za ga kawai wato ayyukan musulunci muke karɓa gurin malami ba ba hayaniya ba sai zan to kawai ayyukan musulunci menene in muka za mu samu lada kan ka karɓa kai shi kenan ya inganta kawai mai wani rikice rikice na gefe kai ba ruwan ka ba dai ya inganta annabi ya ce ai ba kawai da muka yi shi kenan sai ka zauna lafiya ba za ka shiga kabari kai a matsayinka na ami iri na Allah ya ba tambaya kai da sinadi ba ko sabanin malamai akan kaza kai kawai a ba kwa ganin magabata shi za ka ce da ba ilimin mai yawa amma akwai aiki iyayen mu da kakanni za ga wasu tara ilimin da yawa ba amma duk abin da aka fito shi za a lokacin suke ta amfani da wasu abubuwan ba su ma inganta ba saboda aikin suke nema kai kuma yanzu gaji ilimin rututu amma ba ka aiki da shi me kan ma kokari kake ka rusa shi shine bambancin mu kawai to kaga ta bai kokari ce zirga biriya cewa ne annabi yayi ko yaya ba ta yi na sunnar sa domin a dace yadda muke da karancin rayuwa yanzu gajeriyar rayuwa idan ka dauki ka'idar da Allah ya faɗa wa ba khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma halitta mutum da aljanna sai dan bauta misalin da ne wasu mata shekaran jiya cewa ka dauki bautar idan aka kai mu kiyama yanzu aka ce kowa ya kansa hisabi yanzu ba a wasu kanka yanzu tsakani da Allah in ka dauka za ga wani ubashiri bacci ne ana takwas kaga ɗaya bisa uku kenan idan aka ce ka zo ka dau sallah sallah ka awa ɗaya ce gaba ɗaya sallolin biyar din nan minti goma ne to amma ba awa ɗaya sallah biyar to amma ba ka awa uku a cikin awa ishirin da hudu ka ɗau awa uku karatun alkur'ani awa nawa za a bai ai da ba azumi ba ne ko rabin awa bai da ita sai dai na sallah to Allah ya halice ka dan bauta amma yanzu aka ce wayar mu kafin zuwan bani iya waya awa nawa za a bata a 24 hours tsakanin mu da Allah kago wata kila ta yi kankan kanda awoyin ka na bacci amma yanzu da mai ya dodi ta ji akwai robot da ake kiya a da haji yake kai an kai da kyau gobe akwai shi to sai da haka wannan mai din da yazo yanzu ake yi zaka san cewa awoyi idan aka je ranar alkiyama awoyin da aka ce kai bautar Allah ba su da yawa to a irin wayannan lokutan ne yanzu za mu zo mu rika bada kanmu lokaci duk lokacin da aka ce annabi ya kwadaitar da wani abu yayi kai kokari da yi kawai domin ka dace wannan shi ne abin da yake dindi amma Allah haka ba mutum zai zo wato zero ya koma zero wallahi to kaga shi ne yesu sahabati alaka ta koya sunan ne rasulullah shi da suka zauna da annabin kokari ce su kara bibiyar wani abu da ya ba ta nan sai su tambaya ne annabi yayi su ƙara bibiya ce mu kuma ba mu gan shi ba a cikin launin na ba ƙara kaurace musu ne mala yake annal risala khasun bin nabi alaihi salatu wassalam kazance na ajiri an ce ya ce banta ne da annabi ba ba ta kowa ne ba yawa saboda wahala da za a sha sannan na gaba Allah yu an tashdid ala an-nafs alladhi yusabbibu al-qulub an hana mutane su yi wato su tsananta wa kan dangane da abin da mutum zai wuce gona da iriya ba a kan mutum yayi wannan anna qasaida rasuli la yajuzu lana al-iktida'u biha duk abin da ya zanto ku sufiya ce ta annabi to ya halatta ni koyi da wannan abin ba auren mace sama da hudu kususiya ce ta annabi saboda haka bai halatta kowa ya kwatanta wannan ba sannan a tashiri a wani hikima ta duk tashiri hikima wajen shar'antawa sannan na ƙarshe hujjar tarihin nabi sallallahu alaihi wa sallam wato wato kyawun karantarwa annabi alaihi salatu wa salam حيث بين للصحابة سبب الفرق بينه وبينه sai da ya bayyana mu cewa ni da bambanci tsakani na da saboda haka ni Allah da Allah madaukakin sarki yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni mali yace wa li muslimin a wata ruwaya ta muslim an hadu ta idil al-qudri radiyallahu an wa ayyukum arada an yuwasila duk wanda yake so ya misali a cikin ku fa li yuwasil an yadda yi da garke din amma ila tahari zuwa sahur kawai duk wanda yake so yi misali irin wanda annabi yake to an ba shi dama in magariba ta yi kuma shi ma jami'a ya sa niyyar bari ya yi misali yanzu ya yi ta zarce ba zai ci komai ba har zuwa asuba kuma kan da mun mutane sai ta korafi ya ce shi kaza kaza a ka tafi kawai ka je ka huta ka kwanta sannan salloli duka fito a yi da kai bayan sallar ijayi ka tafi ka kwanta ba za ka ƙara cin abinci ba sai sai lokacin ka in kaza za ka iya mu dai ba ba wannan gurin saboda haka kai ka je kai wancan in za ka iya yawa saboda haka idan kan mutum ya zo ya ta korafi ne cewa ai kaza wai za ka to dama an ce kar ka yi to tun da kana ke sai kai to ka dora amma zuwa sahur kawai idan ka dora zuwa ya ya wuce sahur kuma wani abu ya faru to kar ka zargi kowa sai kanka ana wani tabin sai yake babu akan istiyani wa gairi babu da zai magana akan mafi jikin azumi da waninsa na taɗauri kenan na nafila ai abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yadda kana yake ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ba wa annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi labarin cewa anni aqulu ni ina cewa wallahi ni na rantsi da Allah la asuman nan nahara zan ta yi azumi wato biyu ne kullum sai azumi wala aquman nan laila ma ishi zan ta yin tsayuwar dare iya tsawon rayuwata kullum sai ya tsayuwar dare abdullahi da amru dan asi ke faɗan wannan yana cikin wato abadila bai matasa waɗanda suke da suna abdullahi da suke shahara da fatawa su ake kira abadila amma abdullahi abdullahi zamanin sun fi ɗari suna da yawa sai dai wannan su suka shahara abdullahi ibn zubair abdullahi ibn amr bin al-as Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Umar. Suna ka ce abadi na fil arba'a da wayannan aiki. Matasan sahabbai masu kuma iya fatawa ba. To Abdullahi bin Amr bin Al-As sun saboda yadda ya taso yana ji da ƙarfi sai ce kullum zai azumi kuma kullum sai ya tsawon dare. Har tsawon rayuwarsa. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hajjira annabi sai ce hankali da kai kulta zalik kai ne ka faɗi wannan maganar da aka gaya mu ta tabbuci kenan wa kuntu lahu jirki da shi kar kuntu ya rasulullah gaskiya na faɗa bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya rasulullah bi da ka abi wa ummi kenan cewa mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka fa kana ji ce fa innaka la tastati'u dhalik annabi yace wa abdullahi da amru ba ba za ka iya ba fa tum wa abdir abin da nake so da kai kai azumi yau sannan ka rika azumi kana sha kai azumi ka huta ko kuma nan ka tashi kai sallar daren kuma ka koma kai kai bacci ba wai duka daren za ka raya ba wa sun mina shari salatata yau ba shahara da zan baka azumi in ya zo na nafila in za ka yi ka ɗebi kwana uku a cikin wata ɗaya kai duk kwana goma kai ɗaya ko ka yi wato ayyamul biyu fa inna al-hasanata bi ashri amsalha domin duk aiki alheri guda ɗaya za a ninka ba shi goma kagan kai kwana uku a a wata za a baka azumin ladan azumin kwana talatin sai ya zama kamar ka azumci rayuwarka gaba ɗaya ne wa zalika mithl siyami dahr idan kai wannan annabi yace shine misalin ka azumci zamani gaba ɗaya domin duk wata an kana azumi uku to shi ne zai zanto za ka ji ranar alkiyama ka tashi cikin layin asa'ili ka shiga ta ƙofa a rayyan saboda ne kullum ana rubuta ba duk wata ana rubuta ba azumin wata ɗaya duk wata in dai kai na kwana uku ana rubuta ba azumin wata ɗaya to annabi ya baki wannan shawara to kaga mutum ya koma zuwa ga Allah zai zama gaba ɗaya rayuwarsa kai din ya fita da azumi domin duk wata yana yi kuntu abdullahi da amur sai yace sai na ce fa inni wa dai ku akara min zalik ya rasulullah zan iya fiye da haka fiye da haka ni zan iya ya bi uku a wata yayi maka dan kana da yace fa sum yawman wa aftir yawmaini to kai azumi yau kwana biyun bayan ka kuma ka huta kaga dai azumi goma kenan a wata kulki sai nace hudi ku afdala min zalik ya rasulullah zan iya fiye da haka ana da yake fa dum yawman wa aftir yawman to kai azumi yau gobe ka huta sha biyar a wata kadalika mithlu siyami daud wannan shine misalin azumin annabi daud alaihi salam wa huwa afdal siyam kuma shine mafi fitin azumi fa kuntu abdullahi dan amr da yake sai nake ni wa ni ba afdal min zalik sai ke biye da haka ya rasulullah sai maka dan kana sai annabi yace la afdal min zalik sai annabi yace to ba sama da haka kuwa yau kai gobe ka huta din ma din ka ba yace to ba sama da haka وفي رواية أو رواية النبي جوا لا صوم فوق صوم أخي داود با ولا أزمي لنا بلا لا يجي وتوفيدا وأنت تنقوانا النبي داود يجي كتر الدار رب الزمن ثم يوما وأبتر يوما كأزمي يوم وبك هوتا يجوا مكة أكا Kira mu ke haka kashin hadisin, kamar shari'atul Islamiyya وبيان محاسنها an gane ku bi layin nafi haka fitar shari'a musulunci da bayani akan abin da yake kyawawa na musulunci ta bawa kowane irin abu haƙƙinsa na biyu jawazin ikbari bi mahajin al'amali ya halatta ka bada labari ga wasu kyawawan ayyuka ibadan yustadi riya in ba da niyyar riya bane ka bada labari akan kanka na wani abu amma ta hanyar koyarwa نوجو أن هذا الإخبار قد يكون راجعا للغير أن يعمل مثل عمله عمله أما أدى ولا اللعبان اللي لقوا وني أوكو وجم فتين ولا عيش يتيجي أي كازم كان جل نائب المعارف أوجيبا دا شاء دا تشاهدين دا مالن كبير رجب يقاو ينا مغانا أمر بن ميمون يا قوان متين تو تابر أزمي da yake yi na nafila da kare ne dai kaga shi ake yi sai dai wallahi law ajrakta law ajrakta sahabata la rajabu yake wannan mutumin da kuka gani yana wata kansa irin wannan abun da ya riski da bai je da jiwa in ji abu bin maimu abu da ya tafi ya dawo tun daga kuba har zuwa maka a kafa ya zo aikin haji ya zo bi ya shiga da sai dawo ya ganji aka nuna mai shi sai ruko shi ya rika zuwa yana nuna ka bai su kun bar nan ko to bayan ya gama sai yace Abdullahi dan Amru dan Asma annabi ya ja masa kunni ya ga ya wannan tabi yace annabi ya ja masa kunni domin lokacin da Abdullahi bin Amru bin Al-As ya yi tsawon rayuwa ya tsufa bayan ya tsufa ya zo ya kasa abubuwa da kan shi ya yace ina ma da mu shawarar da annabi ya ba saboda yanzu baya iyawa yace ina ma na bi shawara da annabi ya bani domin kana shi komai aka bada zai ji ai yake fiye da haka sai annabi ya rubuce ya zo ya rika yiko da ya tsufa sai kaka ba ma ka zai da tsufa ba duk wanda ya rashin lafiya haka sai idan ya azumin guda ɗaya yanzu sai ya fara kasa kwance sai ya tashi ya farka ya kuma dora ya fara kwanciya sai ya yi jinyar wannan abun to shi ne yake ina ma na bi shawarar da annabi ya bani to shi addini ko da yake sauki ne lokacin da ka shiga matsala addini sauki yake baka baya ƙara jefa ka a matsala shi za a ce gayawa kullum a hankalce za ka kalli cewa ba wani azumi na tsofaffi domin tsoho ai lokacin da ya riga ya tsufa immunitin sa ya yi kasa sau da yake musulunci yake ya za a kara mai ai dai a ce addinin matasa azumin matasa ba dai na tsoho ba in ka kalli musulunci da kyau za ka ga cewa ba tsarin musulunci ba to ba bila sai a ce shi azumin wata uku shi rajab sha'aban ramadan wata uku a jere wasu daga nan sai sai azumi kawai sabo a gama saboda haka wannan ba tsari ba ne na musulunci to shi ne ma da yake to jawazin halibi min gairi istihlal ya halitta mutum ya rantse ba tare da an ce ya rantse ba na biyar jawazul hadithi ala fi'li ta'at ya halitta ka rantse akan ayyukan alkhairi mali yaji anna al-alima aw al-fadil aw al-murabbi aw al-hakim in alima an ahadi nasi aw aw ahadi talamihi aw asai jan wani wa shi malami ko wanda yake kula da guri ya sani daga cikin ma'aikatansa ko kuma ɗalibansa akwai wani daga ciki wanda yana yin wani abu da la yuwafiqul maslahatul khassati bi abin da yake yi bai dace da tasa maslaha ba to ya halatta ka je ka same shi ka ba shi shawara sannan na bakwai labudda lil mufti an yastafina an hali sa'i duk wanda aka nemi fatawa a gurinka ka tsaya ka tambayi wato diddigin abin da aka yi ma magana a kansa domin karka je su tsora ka a cikin bera idan aka tambaye ka akan wani abu baka san shi wato ya kamata ka ce a bari ka fara sanin abu kafin ka bada fatawa a kansa domin idan a je jigo contemporary issues suka zo kai ba ka da ilimi a kai wani ya zo shi kuma yana da ilimi a kai iya abin da yake gaya ba take fatawa a kansa to ya samu matsala shi za irin wayannan suka zo sai suka ce a a bari ka gane ko kuma a yi ma bayanin abin dalla dalla na takwas wujubu tasabbuti fi naqli al-akhbar wajibi ne a bibi labarai kafin a zartar da su na tara jawazi fida'u rasulillah bil aba'i wal ummahat ya halatta mutum ya ce wato iyayensa su zama fansa ga annabi alaihi salatu wassalam na goma jawazu kauli zalika lil ulama wal rabbaniyyin shi za ka ce malam muktar kankedi dan ba mai ba wani malamin ya ce har wato har wato lokacin da yake koyar da su har suka baro Madina in ya tashi magana wani lokacin yana cewa fidaka abi wa ummi wa rasulullah wannan kalmar tana nan har duniya da nadi cewa za a faɗi cewa mahaifinka da mahaifiyarka iyayenka su za su zama fanta ga annabi alaihi salatu wassalam wannan shi yake nuna cewa lallai soyayya da annabi alaihi salatu wassalam ta kai inda ta kai sannan na gaba mali yake shiddatu ba abbar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi bin amr bin al-as yadda annabi abdullahi da amr da as yake tsananin kauna ga annabi alaihi salatu wassalam sannan na sha biyu annahu an ta'amilin nafsi ma yashqu alaiha haramun ne mutum ya dora wa kansa abin da zai kawo wahala ba daidai bane na sha uku istibabu sawmi talatati ayyam min kulli shahr an so mutum ya rika yin azumin kwana uku a kowanne wata mutafi na sha biyar oke na sha hudu jawabi siyami yawmin wa iftar yawmain ya halatta ka azumi yau ka sha kuma kwana biyu baya na sha biyar jawabin siyami yawmin wa tsari yawmin haka ya halatta ka ya zama annabi dawud yau ka yi gobe ka huta domin annabi dawud alaihi salatu wa salam wannan shi ne yanayin azumin sa sannan kuma na sha shida aka ce ma shi ne anna hada sau abdala saumin yau ya kuma biyu al'abdu shi ne mafi bikin azumin da bawa ji na sha takwas ko sha bakwai annan hasana da biya shiri amsaliya da aikin alheri guda ɗaya idan sai za a baka lada goma ko hasana goma shi za a abdullahi da abbas yake da ƙarfin zalla wa kasira man wato man galabat ahadu a jaratu duk wanda ya kake aka ce kiyama ɗaya ɗaya ta tarin jayi domin ya fito ya yi asara ya tafi me yake nufi da wannan duk aikin lada za a baka hasana goma zunubi ko iya zunubin guda ɗaya za a baka to idan ka sake aka je a kiyama wannan tsaye da hukun suka rinjayi gomayya ka kayi asara aiki alheri guda ɗaya za ka je a baka hasana goma shi ko zunubi idan kai guda ɗaya ɗayan nan za a baka amma a je kiyama wannan tsaye da hukun guda ɗaya ɗaya ɗaya su zo su rinjayi gomayya ka Abdullahi da Abba zai ce duk wanda ya zo a haka ya tafi. Ka cika cikakken ɗan duniya kuwa. Domin ɗaiɗaikun da ita kake ta yin kenan ba wai wanda wancan ɗin ba. Allah ya kiyaye. Sannan na sha takwas tarihu sau mai dahar. Haramun ne mutum ya yi azumin zamani gaba ɗaya ce kullum azumi yake. Kaga ban da har ranar sallah kenan. Da annabi ya hana. yin azumi a wannan ranaku hadisi na gaba na Abdullahi bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu ba kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake inna habba siyani ila allahi siyamu daud wani soyuwar azumi a gurin Allah shine azumin annabi daud alaihi salam wa habbu salati ila allahi salati daud mafi soyuwar sallah a gurin Allah ita ce sallah annabi daud kana ila wa nisfal layli yadda annabi daud yake zai yi bacci har rabin dare wa yaqumu thuluthahu zai tashi wato a thuluthin dare ɗaya bisa ukun dare wa yanamu thuluthahu ya bacci ɗaya bisa shida ya kare yin bacci ɗaya bisa shida wa kana yusumu yawman wa yuftir yawman yana yin azumi yau ya yi gobe ya huta haka annabi daud yake to kai ma yanzu ko rabin awa ka ware in dai ka ware kake kullum kafin alfijir za ka tashi rabin awa iya wannan rabin awa in ka tashi kai sallah kai sallah dare sannan kokolwa ka yau da gobe kai programming ɗinka lokacin na yi ko ba waya za ka tashi ba ka gani da azumi kafin azumin ya fita sai baccin ka ya canja saboda kokolwa ta karba to inda za mu dora kokolwan mu haka kamar yadda muke dorawa mutum ya je ya saba yana ta daddanna waya ba zai kwanta bacci ba sai biyu to za ga ko ya ajiye wayar baccin ba zai zo ba domin ya riga ya dora kwakwalwar aiki a haka to kai ma idan ka dora iya rabin awa ko awa daya kawai ka ce bari ka sa wannan za ka tashi ƙarshen dare ka ba Allah da wannan awa ɗayan to Allah ya da kowai ka ba tashi in ka kwanta lokacin layi za ka tashi to amma shi dan ya riga ya yi dama in ka zo bacci annabi yace shi dan da ya zo kanka ce ma kulli uku sai ce ma urqud alayka laylun tawil ita baccin ka kaji hasunorin kai kana da dogon dare aka je ga ba shine zaka ji aya kiran sallah ba zaka iya tashi ba domin kyauta yake ma yana ma mata kana ji kana gari ba zaka tashi ba ba ruwan da jannau ba ruwan jannau cikin hadisi na ɗaya isbatu sifatul mahabbati lillah tabbatar da sifar kauna ga Allah madaukakin sarki domin fallahu yuhibbu da'a wa da'iin Allah yana son biyayya da masu biyayya na biyu anna abdala siyami siyamu yawmin wa iftaru yawmin mafi cikin azumi shine a yau gobe a huta na uku anna abdala siyami ba'da muntasibin layli al'awwal mabibincin sallar da shi ne bayan dare ya kai rabi daga karfe uku zuwa sama in dai za ka yi sallah a wannan lokacin ta fi falala in kai bayan sha biyu ba ka yi sallar dare in dai bacci kai ka tashi ko kuma idan ba ka yi bacci ka tashi ba bayan isha yi duk sallar da kai sunan ta kiyamun laili amma ta hajjubi sai ka yi bacci ka tashi shine bambancin to amma wanda ta fi falala shi ne wanda dare ya tsala daga karfe uku zuwa sama domin irin wannan lokacin ne ubangiji yake tambaya da kansa cewa akwai mai tambaya da amsa ba akwai mai roƙo ba abubuwa sun yi tsaba ji ba komai ya yi tsada to kan je ka roƙi Allah madaukakin sarki ya ubangiji abubuwa sun sha mana sun sha kanmu ka sauƙaƙe mana kai ta roƙansa shi yana nan a gaban ka abubuwan ba abin da zai dace aje ka roƙi shi ne abin da na gaya wannan ce kaga ba duk ciwo wata ko dubu ɗari biyu wata zai kai in ka koma gurin mai bayarwa zai baka nace ba ka gani a lokacin da tsada take a lokacin wasu suke ganawa a lokacin da ake fama da abinci da wasu abubuwa a lokacin wani yake ruje ruje za ka je ka kai gidan ka ya toke shi daga sama har ƙasa ko a jikinsa to wannan sunnar Allah ne Allah bai zai duk zamani ya aka zo duk tsadar abubuwa kuma kowa ya talauce ba masaibu qaumin inda qaumin fawaidu aka Abdullahi na gondi yake faɗa wani littafin to in ka koma gurin mai bayarwa shi Allah ba wani abu bai tsada a gurin sa zai baka ko ba gurin sa kawai to a dare Allah yana tambaya kullum kuma ba sai da ajiri ba akwai ne roko na baki kullum ko ba gurin sa ka gaya ba sai ga komai yana zuwa ba cikin sauki akwai mai neman gafara na gafarta maka kullum ne amma ba ya ba kana can kana mai to wannan shine sannan na hudu fadl Dawud alaihi salam wa shiddatu hubbihi lillah falala falala annabi Dawud alaihi salam da tsananin kaunarsa ga Allah madaukakin sarki na biyar أن هذا القيام والصيام يعين على القيام بصلاة الفجر kai dare da yin azumi suna taimakawa mutum wajen tashi sallah asuba domin da wahala mutum da ga ya tashi yana yin azumin nafila ya tashi da da wahala ya koma zama zai yi daga nan kuma ya jira sallah asuba to yana taimakawa أي أبي هريرة رضي الله عنه قال أو كان خليلي بثلاث أبو هريرة الله تعالى مكي دايكي بناتينا النبي عليه الصلاة والسلام يا إمم وصية دعوة ودعوك صيام ثلاثة أيام من كل شهر النبي يسيه دا أبو هريرة كرك وين أزمي أقال أكن كون وتا وركعتي الضحى da kuma rakawo'i guda biyu da ake yin su na wala'a da aka bawa ‘yan boko yanzu da tsofaffi, sallar wala'a, wani uki da kabila an anama, sannan annabi ya ce, karka bai yin wuturi kafin kai mutu. Wannan abubuwa ukun, annabi ya yi wa abu huraira wasiya da shi, cewa kada ya wata da shi ya rika yi, to kun ga mu ma wasiyar ta hau mu kenan, za mu yi amfani da ita. Cikin hadisi بيان عظم محبة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله حديث هنا بيان أكن جرما قولر أن أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام سلام أن هذه الخلاف من وصاياه عليه الصلاة والسلام وأن تعادر طبيعة سنة لجوسية النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المحافظة على هذه الخلال الحسنة mutum ya kiyaye wayannan tabi'un masu kyau wani ibna'i biya da amfani da saboda annabi ne ya wasiya da na hudu istibabu siyamu salatati ayyamin min kulli shahr an so mutum ya rika azumi na kwana uku a kowanne wata in ka ga dama ka bar shi sai ayyamin biyu ki ja uku ja hudu ja biyar in kuma ka ga dama kowace rana ma kai ba sai ja uku ja hudu ja biyar ba na biyar istibabu wasiyatul alim an so malami ya rika wa wato ƴaƴanta ko kuma ɗalibanta nasiha ko wasiya akan salloli na nafila cewa a daure a riƙe عن محمد بن عباس بن جابر قال سألت جابرا ابن عبد الله رضي الله عنهما محمد بن عباس ibn Jabir Allah ya kara masa yadda yace na tambayi Jabir da Abdullahi cewa alhannabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yawmin juma'a sai annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani amsayin azumin ranar juma'a kala na sai annabi yace eh kawo sai shi Jabir da Abdullahi yace eh wa da muslim muslim ya kara cewa wa rabbil ka'aba yake na rantsi da ubangijin ka'aba annabi ya hana yin azumi ranar juma'a me wannan hadisin yake so ya faɗa yana so annabi an sauyi yawmin juma'a mana yake an han abuta wato yin azumi ranar juma'a wa hada nayu dukkan harini in saba hu munfaridan wannan hanin ana bayani ne akan haramci idan mutum ya ware ranar kawai haka kawai ya yaye juma'a zai azumin nafila haramun amma idan wani azumi ne ya fado kamar azumin arba ko ajura kun fahimta da kyau ko wani azumi da ake yake da falala ta musamman ya fada ranar ba kai ne ka waro ta ba wannan ya halatta wannan ya ba da amsa akan azumin da za a yi ranar arba yauwa kan wani ya zo ya ci karo da ko ya ce fatawa wani kawai wani ya faɗa sai kan karamin jimin ka ce kaza ka rike iya wannan gaba kawai annabi ya hana yin azumi ranar asabar idan haka kawai ka kirkira asabar din amma idan arfa ce ta fado mu muka fado arfa din ba idan ce ta fado ba saboda haka za a yi kowace rana ce haka yana da kyau ko yanzu arfar da kama ne kamar asabar ne ko ai sun ba da sanarwar shi daga wata saboda haka kaga zai faɗo to akwai hadisi kai har zai yi miliyan na akaran banoni wani yadda ya kulo ma magana kai kawai amsa ta riga ta fita cewa duk wani azumi da annabi ya hana a wata rana in ya kuma ya hana da damar a yi azumi na wata falala ya faɗo ba kai ta zaɓa ba ya halitta aiki ya cika to wannan shi ne an gane ko azumin azumin azumin da ya faɗo a tazuwa da azura arfa ire-iren su duk wayannan in ya faɗa ranar da aka yi hari mutukar ba za ka ne na nafula mutakin ba ka ɗauko su za ka yi ya halatta saboda haka a ƙarshe abin da nake mana nasiha ke domin rana ita yau rana arfa ce ba mu da karatu muna ja hankalin mutane cewa hadisi abu qatada annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum ya azumi ranar arfa yana kankare su rubun shekara biyu yadda muke muka cika da bayan mutum nan da shiriri ta to ya kamata mu rika kokari muna muna yin azumi irin na wa'annan lokutan masu balala domin rayuwar mu gaba ɗaya ba ibada da yawa wannan shine abin da muke jan wato hankalin mu cewa lallai mu kokari da wannan sannan kwanaki malamai suna ta bayani akan falalar jama'a mu fahimta da kyau ba dole sai azumi ba ba da aiki alheri aka ce istighfari ai na salatin annabi sai mu kawo mutane tabi'an nan da muke da ita na azumi mutum ya dauko da ido ya ba wani shinkafa kwano ne ko rabin kwano ko gwangwani uku ka ba wani irin su ba ke bukata ba sai azumi kawai ba shi sa kullum nake faɗa idan Allah ya baka kuɗi ba da azumi na bula yake so ka shiga aljanna ba to aje ka ɗebo kuɗin ka bawa jama'a shine kawai ka kyale mana azumin mumi dai amma kai kuɗin aje so ka ɗebo ka raba wa mutane in kuma kana so kai bi sai ka haɗa duje sai a ce ka haɗa halu bisuri bin rujo kai azumi kuma ka raba wa al'umma amma in da Allah ya baka dukiya to mu kullun aljanna ya baka a hannunka ya rage ina kan kaga dama ka rike shi da kyau in kaga dama ka wurga shi a teku saboda haka irin wannan lokacin muna gaya wa masu hannu da shi ne cewa yadda kuka taimaki jama'a lokacin azumi to a wannan goman ba a wannan yinin na kwana goma annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba wani yini da za ka yi aikin alkhairi kai ko yinin ramadan yinin ramadan ba dare ba bai kai aiki alkhairi a wannan yinin nuka guda goma ba wallahi bai kai ba dare ne ya fi dararen ashirin da nake amma in yin ne duk wani aiki da za ka yi na alkhairi annabi da kansa ya faɗa ma min ne ya ayyamin al'amalu sariya abu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam sabai kace wannan jihadu fi sabilillah annabi yace wannan jihadu fi sabilillah yake illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalika bi shay'in ko mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa sannan da ya fita bai dawo da komai ba shine kawai zai kamo wanda ya ayyuka alkhairi saboda haka wanda yake da iko abubuwan nan da wasu masu hannu da shi suke yi da azumi yana ana da bukatar sa a yanzu ba goyo kwano daya dawa kwano daya shinkafa ran kwano a aika waɗanda suke da bukata Allah zai bara ba da kai inda za a nuna ba irin alkhairin da zaka samu wallahi da zaka kumbace duk shekara wato idan irin wannan lokacin ya zo ka rika yin wannan aiki muna faɗa wannan ne saboda da yawa za su zama samu da shi ana yin shiri a dace saboda faɗakarwa da ake in Ramadan ya zo a kace makon jama'a to wallahi da za mu gane mu ɗauki wannan goma ita ba a tsora a kai a rika yin wannan taimakon ba kai kanka budin da zaka gani a rayuwarka da kuma dukiyarka tana da yawa don ba irin da Allah ya fi son aiki a layin irin wannan ina abin da muke ji a hankalin mutane akai Allah ya dadar da ku um akwai wata tambaya amma na gaba na wannan tambayar ta tana da alaka da karatu yace da Allah wai sai an kira sallar magariba rana take faduwa a ba haka bane faduwa rana ita take sa a kira sallar magariba da zarar ta fadi mu matsalar mu dauka muka yi in rana ta fadi ba za a ga hasken rana ba hasken rana ba shi yake nuna rana ba ta fadi ba saboda haka mutukar rana kuma kaga abin da ya shafi lokutan sallah yana amfani da hisabi falaki wajen ganin wata ne malamai suka ce ba amfani kamar da ibnu da ibnu ai ya bada cewa ba amfani da lissafi na hisabi na kalanda amma wajen yin sallah ko wato buɗe baki ya halatta ya amfani da falaki ya halatta in ba za ka gane ba sai ka amfani da wannan kawai wai ya yi azumi ne ran nan saura minti uku a kira sallah sai ya ja ruwa da na ga rana ta faɗi kaji shi ba ya ce baya ganewa kuma yana ba da cin hancin magana idan ka fahimci cewa in dai ka san ta rana ta faɗi ko an kira sallah ko ba kira ba yayi domin mafi yawanci masu kiran sallah su ma sai sun yi hali an mariya suke kira sai ya ji ya ja zai kira an fahimta da kyau ko amma in ka sani ba ka jira dan ka sami zuciya ce ya fara gaibi minti uku ne hukum ka zo kana ta tambaya ka jiga rudani ba ka jira minti uku a jira sallah shikenan kawai Allah ya ja mu dace alaikum salam na'am azumi alfa yau yau gobe huta eh na? eh shi kuma wannan zaman kansa yake cewa azumin litinin da alhamis zaman kansa yake ayyamul bi zaman kansu suke yamu dawud zaman kansa yake haka shi abin da ya sa aka kawo na yamu dawud ai duk wanda aka faɗa cewa yake yi makaɗa amma ne litinin da alhamis yana nan da falalar tarihi ne mai kyau in kana yi ka ci gaba eh shi kuma annabi cewa ya saboda rana ake daukar ayyuka a sama da za a dau aikin ka wato da da credit mai yawa a kai shi cikin cikin cikin register ka an bayyana da kyau ko saboda haka yana da muhimmanci sosai na na haka azumin ne okay eh eh ai da hadisi na gaba dan suka samu abun lokaci ne sai hadisin da yazo cewa yi la yasumanna ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu ba halatta kai azumin sai dan za ka yi alamis da juma'a ko juma'a da asabar baka da matsala kawai ka ware ta ne haka kawai ka ce kana so ka azumin nafila ka ɗau juma'a kawai ka ce ai saboda babban rana ce bari da yi shi ne haramu in muka dawo za mu yi karatu ta kan hadisin za mu fara cewa in dai azumin nafila za ka yi ka zo yi a jere ka sa kafin juma'a ko bayan juma'a ya halatta wallahu musta'an wa alaihi اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يبقى الله يدعمك